ووجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال لو كان أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أتى حتى أحدث لك منه ذكرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيو من رانر ثلاثة وتر رمضان يا ربنا قوم شاء ألف تريه da arba'in da shida hijiriya kuma yau goma sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya Allah ya ɗamu a wannan bigire na a, masallacin da ke daura da sabana bank a cikin ƙwaryar birnin Sokoto domin tattaunawa akan a, domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa kamar yadda muka saba da muna kan aya ta 65 a cikin suratul kahfi tare da alarma malam Abdurrashid Jega zai ƙara karanto mana wannan aya domin ci gaba da tafsirin na فلما جاوز فلما جاء قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا
قال ذلك قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا Asgo. To a mun dan koma baya kaɗan don jawabin ya haɗe baki ɗaya. Aya ta 62 falamma jawaza bayan annabi Musa da yaransa ah, Yusha ibn Nun sun wuce wannan majma'ul baharai din qala li fatahu sai ce da yaran nasa atina gada'ana kawo mana abincinmu wanda za mu ci da rana laqad laqina min safarina hadha nasaba nasaba hakika mun gabu da wahala a cikin wannan tafiya ta mu. fara sai ubangiji sai sai ubangiji yace sai annabi Musa yace shi wannan Yusha ibn Nun yace da annabi Musa ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut kaga kuwa lokacin da muka tattaro zuwa ga wannan ah, gabar inda wannan dutsen yake ai na manta kifin kuma an sanihu illa shaytan an azkura ba komai ne ya mantar da ni shi ba in ba shaytan ba an azkura ya zama bai iya tuna shi ba wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba sai sai wannan kifin ittakhadha sabilahu wato sai ya kama tafarkin sa fil bahari a cikin wannan ruwa ajaban abun mamaki sai annabi Musa ya ce mai qala zalika ma kunna nab sai ya ce to ai da ba wannan shine abin da muka kasance muna nema domin Allah ya ce min duk lokacin da na rasa wannan kifin to anan wannan bawan Allah yake wanda zan nemi ilimi a wajensa fartadda ala asarihima qasasa sai suka koma suka sake bibiyar inda suka baro domin suna bin sawunsu suna bibiya domin su je su tarar da inda suka bari din na
فوجدا رجلا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا fawajada abdan min ibadina sai suka tarar da wani bawa a cikin bayinmu atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma min indina daga wajenmu wannan rahmatan min indina abinda malamai suka ce shine Allah madaukakin sarki ya bashi annabta shi wannan bawan da Allah subhanahu wataala ya ambata anan wa'allamnahu min ladunna ilma kuma mun sanar da shi wani ilimi daga wajenmu wanda muka keɓance shi da shi ta yadda ilimin ba kowa ne yake gane shi ba sai in Allah ya keɓance mutum da shi ya bashi shine wanda ake cewa ilmul ladunni wannan bawan kamar yadda muka faɗa shine Khadir alaihi salam kamar yadda malaman tafsiri suka yi ijma'i akai Sheikh Muhammad Al-Shamiti Muhammad Al-Amin a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa هذا العبد المذكور في هذه الآية الكريمة هو الخضر عليه السلام بإجماع العلماء ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم kunga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma a cikin zantansa kamar yadda muka karanta hadisin ajiya ya tabbatar mana da cewa wannan bawan Allah shine khadir to atainahu rahmatan min indina mun ba shi wata rahama daga wajenmu haka shekul islam ibn taimiyya allah ya kanta da rahama shi ma ya haka so ijma'in al'umma a kai to me ma'ana rahmatan min indina ko me min ladunna ilma din akwai bambanci tsakanin rahamar da ilimin muhammad al-amin a cikin adwa'ul bayan anan yake cewa هذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه عليه بهما لم يبين هنا ولم يبين هنا wannan rahmat da Allah ya bawa annabi ya bawa khadir da ilimin da Allah ya bashi daga wajensa Allah bai bayanin su anan ba Allah bai fayyace mana hal huma rahmatun nubuwati wa ilmuhuma shin ana nufin an bashi rahmar annabta da ilimin annabta aw rahmatul wilayati wa ilmuhuma ko kuma a'a rahama ce ta walittaka da kuma ilimin wa ilmuha da ilimin walittaka fatila wana an yi sabani shi khadir dinnan annabi ne ko waliyin Allah ne mun sai da aka ce annabi shine bawan da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da sako domin ya isar da shi zuwa ga mutane shi kuma waliyi shine mumini mai bin Allah wanda yake cikin wanda yake cikin kulawar ubangiji ta musamman wacce ba kowa ubangiji yake nuna annaba Allah yana gudanar da mu'jiza ta hanyar su waliye kuma Allah yakan gudanar da karama ta hanyar to shi khidir dinnan annabi ne a ce annabi khidir alaihi salam ko kuma wali ne ni so kamar yadda muka saba da wasu mutum sayyidina al-khadir alaihi radiyallahu anhu to anan fatila alkhadiru nabiyun wasu malaman suka ce shi khadir dinnan annabi ne wannan shine kaulul jumhur kamar yadda imam al-qurtubi ya tafi zuwa gare shi kuma ya hakaito shi an anal jumhur kuma wannan shine ra'ayin ibn kathir al-imam ibn hajar al-asqalani alayhi rahmatullah da wasu daga cikin malamai da yawa sun tafi akan cewa Khadir annabi ne haka Muhammad al-Amin al-Shamqiti a cikin Abwaul Bayan sun tafi akan cewa wannan bawan Allah annabi ne an samu wannan ra'ayin daga Abdullahi dan Abbas da Ikrima da Muqatil ibn Hayyan al-Kamar da aka nakalto a cikin tafsirinsa haka al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin Zadul Masir ya jingina shi zuwa ga muqatil da kuma imam suyuti a cikin addur addur al-mansur fi tafsir bil ma'sur to wace hujja aka kafa akan cewa khidr annabi ne shankidi Allah ya dantar rama yake cewa yufhamu min ba'd al-ayati anna hadhihi ar-rahmata al-madhkurata huna rahmatu nubuwatin da Allah ya ce atainahu rahmatan min indina ai kun ga jiya na fassara ta da annabta yau ma na ƙara fassara ta da annabta yace abinda zai ƙara tabbatar mana da cewa wannan bawan Allah annabi ne anna hadal ilma alladunni ilmu wahyin kuma zamu gane cewa wa allamnahu min ladunna wannan alilmu ladunni din wahayi ne na annabta to akwai abubuwan da suke nuna haka sai ce i'lam awwalan anna rahmata takarrara itlaquha ala an-nubuwwati fil qur'an yace na dai ba da kama ka faɗa ba Qur'ani ya saba kawo rahama yana nufin annabta wa kadhalika al-ilm al-mu'ta min Allah haka zalika in Allah ya dingina ilimi bayar da shi zuwa gare shi to shi ma ba so ɗaya ba so biyu ba Allah yakan faɗa haka yana nufin annabta itlaquhu fihi ala ilmi al-wahyi yawanci akan faɗe shi a bisa ilmin wahayi an fahimta jama'a atainahu rahmatan min indina mun ce rahama anan tana nufin annabta wa'allamnahu min ladunna ilma kuma mun bashi kyautar wani ilimi na musamman daga wajenmu sai malaman da suka tafi akan cewa kadar annabi ne sai suka ce rahmatan tana ta nufin nubuwatan min indina shi kuma ilimin nan ilimi na wahayi ne shine al-ilmu ladunni din shine ilimin wahayi shankiti Allah ya kansa rama yana cikin wanda suka tafi akan wannan ra'ayi sai yake so ya ka mana dalili tunda ya kamata duk abin da zaka faɗa ya zama kana da hujja da dalili da ke tabbatar da haka sai ce to mu caja alqur'ani mu bincika za mu ga ba so ɗaya ba ba so biyu ba Allah yakan yi amfani da rahama yana nufin annabta kuma yakan yi amfani da ilimin da ya bayar a matsayin ilimin wahayi zai fara maka sai ce fa min itlaqir rahmati ala an-nubuwati qawluhu ta'ala fi zukhruf daga cikin wuraren da Allah ya amfani da rahama kuma kowa ya yadda annabta take nufi gashi nan a cikin suratul zukhruf وقالوا لولا لولا نزل هذا القرآن أهم يقسمون أهم يقسمون رحمة ربك نعم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا حسبك Allah ya ce wa qalu kuma suke cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama laula nuzila alaihi laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azimin me yasa ba za a saukar da wannan qur'anin akan wani babban mutum cikin mutanen garuruwan nan biyu ko maka ko ta'if ba ko ya zama qurashi ne ko ya zama saqafi ai akwai manya manya a qurayshawa akwai wani a cikin qurayshawa akwai wani a cikin saqafawa a zaɓe mana a saukar da ƙur'anin a kansa sai kuma a zaɓi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik dama su suke raba annabtar ubangiji dama balle har su ce wani ya fi cancanta ko wani kaga rahama anan me take nufi kenan annabta ahum yaqsimuna rahmata rabbik shin su ne suke da alhakin kasa rahamar ubangijinka shine annabta da Allah ya ce na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka karkasa musu rayuwarsu ma a duniya mu muka ba su tsarin rayuwarsu da yadda za su ci abinci kuma muka dora wa'ensu akan wa'ensu darajoji wane ya fi wane ba don ko ba sai don wannan ya mayar da wannan ya zama ta hanyarsa zai ci abinci ko shi ne zai zama sanadiyar cin abincinsa ya mai da shi baransa ya mai da shi yaransa ya mai da shi na ƙasa da shi to ana rahmata rabbika anan tana nufin nubuwata rabbika to ashe mun yi laifi idan muka ce atainahu rahmatan min indina atainahu nubuwatan min indina ai mu laifi ba ko tunda a nan qur'ani ya gwada mana akan ce rahama ana nufin annabta to sai mu tafi allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi wani ilimi min ladunna daga wurin mu al-ilmu ladunni sai malamai suka ce ana nufin ilimin wahayi to shin Allah dama ya taba jingina ilimin ya taba furta wata kalma ta ilimi daga wajensa kuma yana nufin wahayi malam Muhammad al-Amin yace eh lura da kyau wa min itlaqi ita'il ilmi 'ala an-nubuwati قوله تعالى غشاء سورة النساء الله مدعوكسين سركي يتي وأنزل الله عليك الكتاب haka Allah subhanahu wataala yake cewa وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة كما الله يسوكر مكة دا القرآن دا كما سنة وعلمك كما الله يسندك ما لم تكن تعلم علم دا بكسري وانا إلي إلمين مزالة بكسري علم عن نفسك وكان فضل الله عليك عظيما دام فلل الله فبتي أكنك سنة دا جرما أكنك هكذا ذلك الله سبحانه وتعالى يفعل أي كتاب إنه لذو علم لما علمنا shi la zu ilmin mutum ne mai ilimi lima allamna saboda ilimin da muka sanar da shi sai dai walakin na aksaran nasi la ya'lamun da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba to kaga anan an yi amfani da ilimin a matsayin annabta to kuma abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa bawan Allah nan annabi ne sai da Allah ya gana da shi ta hanyar wahayi sannan ya yayi waɗannan abubuwan da annabi Musa bai gane su ba a ƙarshe ya ce wa ma fa'altuhu an amri wa'annan abubuwan duk da ne maka ba wai kawai ganin dama nai nai ba to idan ba ganin dama yayi ba me ya faru kenan sa shi akai waye sa shi Allah ne ta ya Allah yake sa mutum ta hanyar wahayi wanda aka yi masa wahayi na cewa kai ko ka bari ne sunansa annabi in dai ba wata karina ce ta tabbatar da haka ba kamar mahaifiyar annabi Musa kamar nana Maryamu alayhi salam kamar kudan zuma wayannan karina ta ta shari'a da ta kuma hankali da ta waƙi sun tabbatar da waɗannan ba annabawa ba ne amma shi kuma wannan ba malma ne ba abin da zai hana ya zama annabi musamman ga waɗansu dalilai da hujjoji da suke nuna cewa ya yi abubuwa da yawa da ba ga magarin mutum ne yake yin su ba annabi ne yake yin su kuma shi wannan bawan Allah Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa shi Muhammad al-Amin ya nakalto magana Fakhruddin Razi bari mu ji abin da yace wa yake cewa Imam Fakhruddin Razi malam Fakhruddin Razi aza Fakhruddin Razi fi tafsiri al-qawl bi nubuwati lil-askari shi ma Fakhruddin Razi ya jingina ra'ayin cewa annabi ne zuwa ga mafiya yawan malamai wa mimma yasta'nasu bihi lil-qawl bi nubuwatihi daga cikin ma abubuwan da za mu ƙara jingina da su mu ɗebe kewa mu samu haske game da tabbatar da cewa annabi ne tawazu'u Musa alaihi salatu wassalam lahu fi qawlihi yadda annabi Musa ya kankan da kansa ga wannan bawan Allah ka ji fa annabi Musa ta ce hal attabi'uka kai ka san annabi ba zai zo ya gaya wa gama garin mutum cewa in bi ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida ba da gama garin mutum ne da wuya annabi Musa ya masa wannan kankan da kan kuma har annabi Musa ya dinga cewa satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra kuma ga shi Khadir din ya karbe wannan girman da aka bashi yace wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra kaga inda ilimi ne ga magani to da ba zai yiwu a ce annabin Allah ya gaza sanin sa kuma wani mutum wanda ba annabi bai sani amma tunda dukkan su annabawa ne to kowanne akwai irin samfurin wahayin da Allah yake masa duk da cewa kuma annabi Musa gaba yake da Khadir alaihi salam ko da yake annabi amma bai zama manzo ba anan Musa kuma manzo ne kuma ma cikin ulul azmi min ar-rusul wannan shine ra'ayi na farko kuma wannan ra'ayin shine ra'ayin da yafi kowanne ra'ayi karfi kuma in ka rike shi zaka zaka kukuta ba za a zo lokacin da za a zo a yi ta dagar yaya za a yi a fitar da matsala kaza ba saboda a cikin annabawan Allah akwai wanda babu asal wa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka to shi wannan sai ya zama cikin wanda kisa su ta dalle ko cikin alqur'ani to idan ka tafi akwai ra'ayi na biyu wa'yansu malaman sun tafi akan cewa khadir ba annabi bane waliyin Allah ne bawa Allah ne na gari to anan zan danyi wata fadakarwa gare mu ahlus sunna a wannan ra'ayin na cewa kadir ba annabi bane da yawa daga cikin sufiya ko in ce sufiya ma batan, musamman almutaakhirin min sufiya sun tafi akan cewa ba annabi bane sun ce waliyin Allah ne sufaye musamman saboda halitar jinin su yaquba akwai abin da suke so su cimma dan su nuna maka cewa walittaka tana da karfin da wani lokacin annabta ma sai dai sun kuya karutuna mata kaga wannan mabda ne cikin mabadi at-tasawuf al-ghali akan cewa waliyai suna da iko da kuma ƙarfi a cikin addini ta yadda koda ba a ga tabbatar abu karara a shari'a ba to akwai ilimin hakika da ake musu kashafi suke iya shiga cikinsa su yi tanin kaya wanda kai naka kawai sai dai ka bi shi yasa idan kai muridi ne ka tsaya a muridinka a gaban waliyinka malaminka murabbinka tamkar yadda ka san mamaci a gaban mai yi masa wanka ya juya shi nan ya juya shi can ya juya shi nan da haka koma menene akwai wani ilimi na musamman da Allah yake musu kashafinsa su gane shi su yi aiki da shi ko da bai bi ta hanyar wahayi ba shi yasa za ga wani sai ce ya karɓo wani salati an bashi an ba shi wani salati ta wata hanya ta musamman kuma ba za a tuhume shi akan cewa yaya aka yi aka baka salati bayan mun san bayar da za Allah ya gana da mutum sai ta hanyar wahayi ba ta akwai ai akwai waɗansu hanyoyin bayan wahayi to abin da yasa na ce na son faɗakar da mu ahlus sunna ganin cewa wani da wani waɗanda ba tare da su muke ba sun tafi akan ra'ayi ba shine zai baka lasisin ka zage su ba kai dai ka fito ka faɗi gaskiya saboda matsala ta ilimi wata ran zaka zo ka ci karo da wani malamin wanda ka riga ka gama kafirta ko bid'antar da ko jahiltar da waɗanda suka tafi akan ra'ayi kaza sai ka yi nutsu sai ka ji an ce wani ma ra'ayinsa ne wani ma ra'ayinsa ne to kuma ya za ka yi kenan ko dai ka janye kafirta su da kai ko kuma bid'antar da su da kai ko jahiltar da su da kai kowa wantar da tunaninsu da kai saboda akwai malam wani a cikin kai haka kuma kayi son kai ba Allah ka nufa ba ce al'amarin ko kuma ka ce a'a ban da wani da wani to kuma me hujjar ka ta cire wani da wani shi yasa dama shari'a ba ta ce maka haka ba sai ka bi a hankali matsalar nan akwai maganganu biyu a ciki magana ta gaskiya ita ce magana ta farko magana ta biyu ba ta da taimako na dalilai masu kwari kuma suwana da suwana sun tafi a kanta dan baka zage su ba ko baka saki kalmomi na muni akan su ba wallahi Allah ba zai tambaye ka ce me isa da ka zo bayani baka tsine musu albarka ba me isa baka ce musu jahilai ba me isa baka ce musu yan bid'a ba duka shari'a ba za ta tambaye ka ba amma akwai lokacin da watakila za a buƙaci yin haka kamar misali idan ya zamanto an yi amfani da ra'ayin wajen ƙoƙarin ganin bayan shari'ar Allah da kuma rusa gaskiya musamman in ya zanto a cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayin akwai waɗansu fitinannu sanannu akan fitina sanannu akan tada zaune tsaye sanannu akan san zuciya to wannan wajibi ne a fito a yi bayani a ce waɗannan batattu ne kuma sun tafi akan wannan ra'ayin domin kaza da kaza da kaza musamman in sun yaƙi da gaskiyar a zahiri an fahimta shi yasa ina kira zuwa ga ƴan uwana masu yin raddi su sani cewa baya cikin lawazin ko daruriyat na raddi akan dole sai ka kama sunan wanda kake wa raddi a kowane lokaci ko sai ka jahiltar da shi ko ka bid'antar da shi zai yiwu a ce ku samu saɓani akan matsala tsakaninka da wanda ya fi ka ilimi kuma ka fi shi gaskiya da haka ita gaskiya ba koyaushe ne a kowane lokaci sai wanda ya fi ilimi ne yake tare da ita ba in ba haka ba za ka samu ɗan bid'a wanda inda za ku kara da shi a lura wallahi ya fi ka ya fi ka ya fi ka ya fi malamin sama in za ku kara da shi a sanin falsafa ta zance ya fika ya fi malaminka in za ku kara da shi a ilimin hadisi ya fika ya fi malaminka in za ku kara da shi a ilimin a wato a ilimin usulul fiqh ya fika ya fi malaminka amma kuma har yanzu kai ne da gaskiya ba shi ba ita gaskiya tana da wannan ita gaskiya ta Allah ce yana ɗaukar ta ya ba da ita ga wanda ya zaɓa ga wanda kuma Allah ya duba zuciyarsa sai dai mafi yawa gaskiya tana tare da ilimi amma ba koyaushe ne gaskiya take tare da ilimi wannan shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya karrara daka ita gaskiya ana binta dan ita ce gaskiya ba wai dan me ita ya fi karatu ba to Allah jama'a a fahimci wannan sosai sunnan nan da kake yi addini ne kuma wanda izo da ita shugaban halitta ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajen kira zuwa gare ta wajibi ne a wajen kira zuwa gare ta ɗabi'antu da irin ɗabi'ar halayensa sallallahu alaihi wasallam hatta a wajen mai da martani da yaƙar wa'anda suka bijire mata manzala sama har yaƙi ya shiga wanda aka ɗaga makami aka kashe makiya ta farkin Allah da manzala sallallahu alaihi wasallama ai ka ƙarshen bawa addini kariya kenan to kowannen ɗin in ta kama za a iya yi bisa ƙa'idoji da sharɗai amma kuma wannan bai nuna cewa dan mutum ya kafirce dole sai ka zage shi ka tsine masa albarka a koyaushe ba yadda kake ganin wa'ansu sun mai da addinin su zagi ba su kyauta ba haka kai ma in ka mai da addinin ka zagi ko da akan gaskiya kake baka kyauta ba domin littattafan da ka koyi addinin a cikinsa ba cike suke da zagi ba inda kuwa a zagin da cin mutuncin shine hanyar daidai to da duk tafsiran nan sai su cika shi da zage-zage da cin zarafi da cin mutunci da duk hadisai sai ai ta rawaito mana hadisan da za su wato kangarar da zukatanmu ko kuma koda ma a ce babu su a cikin hadisai amma a sharhi ta hanyar da za a bi a koma a cici zarafi da mutuncin waɗanda suka saba sunna da haka za to amma akwai wuraren da ake dandaka su idan suka cancanci haka amma a lura da kyau ba koyaushe ba ba kuma kowa ne yake da haƙƙin yi haka ba akwai ɗan bid'ar da ƙaddara ce ta kai shi bid'a amma in ka karanta rayuwarsa wallahi ya fi ka sallah ya fi ka tsoron Allah ya fi ka kau da kai ga biran haramu ka duba zamakshari zamakshari rikakken ba mu'tazile ne mu a aqida mu bai halatta ka ce masa imam ba duk da cewa imamun ne fil lugha imamun ne fil kalam amma mu a aƙida ko yanzu in ka ce imam azzamar sai mun ji wani abu a zuciyar mu imama tana ga wanda yake kan tafarkin shari'a saboda imam ya sarjim an yuqtada bihi shi ko zamak shari sai dai ka ji karatun sa amma ba dai kai koyi da shi to amma in ka karanta tarjumar sa ga mutumin kirki ne mutum ne mai kunya mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai ibada mutum ne mai kamantawa amma kuma ya bata a bangaren akida kuma wannan kamantawar tasa ba za ta sa wai a ce shi kenan ya dawo sunna shi yasa zaka ga har yanzu malamai in za su yi iyakacin sa kawai suke faɗa ba ruwan su da cewa wani mutum ne baubawa ko wani mutum ne mai saurin baki ko wani mutum ne baki kirin ko fari tas ko dogo ko gajere wannan kuma wani abu ne daban ba an fita daga raddi na ilimi an shiga kuma raddi na shar'iyya a'a ga yadda yake sa kayansa bai iya sa kaya ba bai iya rubutu ba wannan wani abu ne na daban abin da ya dame ka shine wannan abin da ya faɗa na ba gaskiya ba shi zaka mayarwa da martani ka huce wannan matsalar kun ji ne na faɗa mana ra'ayin farko kuma shine daidai kuma a kansa muke cewa khabir annabi akwai ra'ayi na biyu kuma ra'ayi na biyu shine wanda suka tafi akan cewa waliyin Allah kuma na ce wannan shine ra'ayin sufiya musamman al-ta'akhirin minhum amma a cikin manya-manyan malamai akwai wanda suka tafi akan wannan ra'ayin kamar Imam al-Baghawi wanda duk sunnaka baka kai bagawi ba bal ma shi imam al-bagawi yana ganin cewa wannan ra'ayin shine ra'ayin mafiya yawan malamai wannan shine ra'ayin Sheikh Siddiq Hassan Khan al-Qinnauji a cikin Fatahul Bayan kamar yadda na gaya muku na ce wannan tafsiri ya kamata a neme shi Allah ya ji kansa da rahama wannan ra'ayin kankar shine ra'ayin Sa'adi malamin su Usaimin Sheikh Nasir Nasir Nasir Sa'adi dai an san shi ko wanda shine kat malam Usaimin bana jin yana da malamin da ya kai Sheikh Sa'adi Allah ya ji kansa da rahama wanda yake da taysir tafsirin taysir kaga dai mu a sunna dai a kananan tafsirai mu tafsirin Sa'adi ya ce mana jalalaini saboda karrara aqidar magabata na kwarai wannan shine ra'ayin sa'adi wannan shine ra'ayin ibnu usaymin Allah ya ji kansa da rama shi da kansa to amma dan sa'adi da ibnu usaymin da kinnauji sun tafi akan wannan ra'ayin ba wai shi ya nuna dole ra'ayin zai zama daidai ba duk da haka ko da suna cikin ra'ayin a fahimtar mu shine ra'ayin wa'ancan malaman ya fi aslam wa asah wallahu a'lam kuma mutunta wannan mutunta wannan ra'ayin da wayanda suka tafi zuwa gare shi ba wai don da wayannan a ciki ba kowace matsala in ka zo zaka ga malamai abin da suke za su ce maka ma an samu sabani wane ya tafi akan wannan ra'ayin wane ya tafi akan wannan ra'ayin wane ya kafa hujja da, da dalili kaza wane ya kafa hujja da dalili kaza wal aqrab amma hujja da tafi kusa da daidai kaga wannan ma zai wuta zama daidai qariba lakinna hadhihi aqrab ko kuma a ce wal arjah wal azhar to koda wani ya dauki wancan ra'ayin bai saba ba tunda watakila kai kake ganin sa al azhar shi kuma watakila wancan ma zahir ne a wajensa idan kuma sabanin ya dan fa haka bati sai kaji an ce war rajih an buga dalilan kowanne an kalle shi a cikin tsanaki amma an ga wannan ya farin jaye idan kuma abin ya fa haka baki sai kaji an ce war sahihu wancan ya zama ba sahihi ba kenan idan kuma abin ya fi haka baci sai a ce wal haqqu gaskiya tana tare da wani wancan kuma batil ne ba gaskiya bane to amma duk da haka koda ba gaskiya bane ba sai kaga malamai suna sassauta harshe da kalami akan irin wannan matsala kuma ina ba da shawara idan zaka mai da martani akan matsala to ka tsaya a nitse bayan ka bincika ka tabbatar daga mahallin mahallin niza abin da ake kira mahallin niza ga wurin da aka yi sabani a mas'ala amma da bangare kaza da bangare kaza duka ba damuwa kowa ya yadda amma daidai wuri kaza ne wane ya tafi can wane ya tafi nan to bayan ka yi tahriru mahallin niza to ka tsaya ka nutsu kafin ka zaɓi ra'ayin wane da wane ka tsaya ka fara duba hujjojin kowane bangare tukuna kai preempting din mind ɗinka ka zai zama zuciyarka ba komai a ciki bayan nan kuma ka tsaya ka lura da kyau suwaye da suwaye suka tafi akan wannan ra'ayin kuma suwaye da suwaye suka tafi akan wannan ra'ayin domin kakka je ka ɗauka cewa iya lalatattu ne a wannan ra'ayin idan Allah ya bayyana maka da cewa iya lalatattu ne kaɗai a wannan ra'ayin to ka ka samu ƙarfin gwiwar da zaka ce jama'a wannan ra'ayin ra'ayin lalatattu ne kawai wannan kuma shine ra'ayin mutane na gari amma kaga in baka gama duba ba sai ka gama cewa ra'ayin lalatacce ne ba ne tafiya akan ra'ayi kaza sai lalatacce ana nan wani sai a hankali sai ce wannan ra'ayin shine ra'ayin Sheikh wani malam wani kuma kai kana girmama shi ka yadda ba lalatacce bane kaga sai ka zo ka ji kunya ke ilimi ba a yi masa gaggawa ba dole ne sai a wajen ka za a fara jin matsala ba don Allah mu dinga taka tsantsan muna bi a hankali muna yin haƙuri mu tabbatar da cewa wannan matsalar ga yadda take inda hali ma ko da sai an gama magana akan matsalar ne sannan mu daga baya mu zo mu yi mu yi haƙuri a gama magana akan matsalar ba laifi bane in na maimaita abin da malam wane ya faɗa na ƙara maimaita abin da malam wane ya faɗa na ƙara maimaita abin da malam wane ya faɗa ni ma zan yi tarayya da su a cikin ladan amma ni a ce a matsayina na abubakar a wajena za a fara jin wannan matsalar bayan ga manya-manyan malamai bayan matsalar nan tuni an tattauna ta a cikin littafi an gama baje ta an yi bayani wannan ba daidai bane ba zai zama a maslaha ta wannan kuma baya nuna cewa kowa ya kwanta in matsala ta zo sai an gama bincike akan ta ya tsaya ya ji ne aka ce shi kuma a'a kai binciken ayi da kai ayi gogayya da kai wajen binciken amma kai taka tsantsan ka jira manya-manyan malamai tukuna me suka ce sannan ka tsaya ka gama kewaye matsalar ya zama ka san ta ka san inda ta dosa wannan ra'ayi shine ra'ayin wayannan malamai su Imam al-Baghawi su Imam al-Qinnawji su Imam al-Sa'di su al-Sheikh Ibn Uthaymeen Allah ya kansu da rahama Imam al-Sa'di yake cewa al-abdu alladhi laqiyahu laysa nabiyyan ba wannan da suka gamu da shi ba annabi bane bal abdun salihun bar dai bawa ne na gari bal abdun salihun bawa ne na gari li'annahu wasafahu bil ubudiyya saboda Allah ya ce fa wajada abdan bai ce fa wajada rasulan ko nabiyan ba wa zakara minnatallahi alaihi bir rahma kuma Allah madaukakin sarki har ya faɗi irin ta gomashin da Allah ya masa da rahama wal ilmi da ilimi wa lam yadhkur risalatahu wala nubuwatahu Allah bai yi bayanin annabta da manzanci ba anan walau kana nabiyan da ku a ce annabi ne la zakara zalika kama zakara ghayruhu da Allah zai ce mana annabi wa amma qawluhu fi akhir al-qissati wa ma fa'altuhu an amri fa innahu la yadullu ala annahu nabi kaga nan sai zo yayi raddi akan maganar shankiki yake cewa da Allah ya ce wa ma fa'altuhu an amri in ji khadir wannan baya nuni akan cewa annabi ne fa innahu yadullu fa innahu wa inna ma yadullu ala al-ilhami wat tahdith abin da yake nuna kawai Allah ya kinsa masa ne kuma Allah ya gana da shi ta wata hanyar daban wacce ba ta wahayin annabta ba kama yakunu li ghayril anbiya'i kamar yadda Allah yake wa ƴansu annabawa kamar mahaifiyar annabi Musa kamar kudan zuma da sauransu wannan shine ra'ayin da Imam Sa'di Allah ya tsanta rahama ya faɗa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattauna wannan matsala a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 4 shafi na 333 to anan abinda sa'adi yake nufi shine hanyoyin da Allah yake isar da sakonsa zuwa ga bayinsa ideally ita ce wahayi shine Allah ya zafi mutum ya sa masa hular annabta ya aiko masa mala'ika wannan ita ce hanya da aka sani ita ce hanyar su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma bayan nan akwai waɗansu hanyoyin da gaske da Allah yake sanar da bayinsa wata ran Allah yakan ɗauki mafarki ya nuna wa wani bawa daga cikin bayansa cewa abu kaza zai faru kuma ya ganshi a mafarki kuma sai abin ya zo ya faru na tabbatar da a nan wajen ba za a rasa wani da wani abu ya taɓa faruwa ya ga kafin ya faru sai da ya ganshi a mafarki to wannan abu in dai na alkhairi ne to Allah ne ya sanar da mutum kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin abu katadat al-ansari al-harith ibn rabi'i Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa al-hilmu min Allah ar-ru'ya min Allah wal-hilmu min ash-shaytan mafarki kyakkyawa daga Allah yake mafarki mummuna kuma daga shaytan yake to kaga ashe Allah yakan yi amfani da mafarki ya sanar da abin da zai faru kaga ashe a suratu yusuf da muke shi sarkin nan ma ba ma musulmi bane amma Allah ya amfani da mafarki wajen sanar da shi abin da zai zo ya faru a gaba kuma izo ya faru ko bai faru ba to da haka kaga mafarki yana ɗaya daga cikin ilim hanyoyin da Allah yakan iya sanar da mutum ilimi sai dai zamu zo a cikin bayanin mu na suratul suratul yusuf zamu fito mu faɗi ka'idoji mafarki baya zama shari'a ba a riko da mafarki a ce a ru'ya aka gani kuma za ka za a zo a dole sai dai mafarki ya karfafa abin da yake shari'a ne amma zai iya sanar da kai wani abu na maslahar rayuwa ko a jaddada maka sanin wani abu na shari'a amma ba dai a baka wani salati ko a baka wata addu'a ko a saukar maka da wani littafi da mafarki ba zai yi akwai dalilai akan haka bayan nan akwai ilham ilham din kuma shine haka nan sai Allah ya sanar da kai wata maslaha ta hanyar sawa zuciyarka kawai ta fi karkata zuwa ga abu kaza saboda kai ka cewa abin nan haka yake wannan yana faruwa a harkar kasuwanci yana faruwa a harkar karatu yanzu akwai mutumin da kawai zai yana da yaro kawai yana kallon yaron nan nasa zai ce shi yaron nan ya ga gwanda ya fara kai shi haddace qur'ani tukunai yayi wayo in yaso ba sai yayi primary bai fara da secondary saboda in har aka yi haka to yaron nan zai shiga makaranta da kwarinsa kuma zai iya karatun primary din koda bai shiga ba wahayi aka yi masa ba wahayi aka kuma sai haka sai kaga successfully an ci nasara wannan ba a saukar da aya akan haka ba ba ai ko annabi ya sanar da cewa haka ba amma Allah ya kaddar hakan kuma hakan ta faru wani kuma zai ce ni kuma ba zan yi haka ba ni kuma wancan zan yi sai kuma sai zama bai ci nasara ba wannan kuma sai ya ci nasara wannan ba ilham bane a wani lokacin mutum ne kawai ya tashi ya taho zai bi wata hanya sai kawai ya ce kai gaskiya hanyar nan fa zai yi fa akwai ƴan fashi a hanyar nan gaskiya ba zan ba a yi juyin duniyar nan yace ya fasa tafiyar wasu ce kai ka cika abin nan kuma sai su su yi tafiyar idan sun yi tafiyar kuma sai su je su gamu da abin da ake tsoro din idan suka gamu da abin da ake tsoro din kuma sai a zo a ce kaga kamar wani ya san da haka wannan kaga shi ake kira ilham shi ake kira ilham wanda Allah yakan zaɓi bayansa ya sanar da su akwai maganganu da malamai suka akwai akan ilham akwai abin da ya kira a tahdif kawai Allah ya zanta da zuciyar mutum akan abu kaza duk da cewa wasu hadisin yana da rauni cewa a cikin al'ummar da suka gabata akwai waɗanda Allah yake ganawa da su ta hanyar sanya musu abu a zuciya yana dan bambanci da ilham in yakun fi ummati fa umar inda akwai shi a cikin wannan al'umma ta in dai akwai to umar yana cikin su shi yasa zaka sai na umar wata ran kawai sai ya zo ya ce da manzo Allah ya rasulullahi lida a ce kaza kawai sai Allah ya saukar da wahayi akan abu an gane ko muhaddasuna kenan wa'anda kawai Allah yake sa musu su fahimci abu kuma sai kaga abin haka ne lokacin da ake rubuta wahayi a iyayen nasu in kuntum fi rajulin min al-ba'd fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ita ce wannan kowatar arda a hamilatan fa idza anzalna alaiha alma ahtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahid ba ita ba waccan ta cikin suratul mu'minin a ta cikin suratul mu'minin yake cewa summa fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya faɗi irin marahil ɗin da ya bi na halitta sannan ya sanya nutsufa ɗin ta zama alaƙa ya mai da alaƙa ɗin ta zama mudga sannan ya sanya wa mudga ɗin ƙashi ya sanya wa ƙashin nama sannan kuma daga baya Allah ya mayar da ku kuka zama wata halitta ta daban ga ta nan sahabin da yake rubuta wahayin ana zuwa kan nan kafin manzon Allah ya ƙara magana sai ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sai manzon Allah ya ce rubuta kamar haka ta sauka kaga wannan Allah ne ya sanar da shi daga wajensa ilimi ne da Allah ya zaɓe shi ya bashi a wannan lokacin ko manzo Allah kuma ya kwamfani wannan shine malamai suke kira al-ilmul ladunni ilimi na musamman daga wajen Allah wanda yake iya sanar da mutum wa lokacin yana zuwa ta hanyar firasa firasa din kuma shine tsinkaye kawai sai kaga wani mutumin in dai ya kalli abu ya faɗa da wahala a ƙetare wannan abu imamu shafi'i ganin sa aka yana wasa yana dan bawa yara ta labaran tatsuniyoyi da ayyamul arab gashi hadisi qur'ani tun yana dan shekara bakwai kawai wani bawan Allah in zo ice da mahaifiyar shafi'i ki dauke wannan yara ki kai shi madina ya je yayi karatu a wajen maliku domin zai zama wani babban mutum da za ka tsaye da wannan mutumin ka ce me ka kafa hujja da shi wataƙila dalilan ba zai kawo maka wasu dalilai da za ka ji cewa wanda kai ma sai ka ce kana da naka amma firasar dai a tasu take akwai hadisi wanda ba'afahu ulama ko da ke shehi malamin mu Sheikh Muhammad Kabiru Kofa professor associate professor Kabiru Kofa tsohon din dina ke na lokacin da nake HOD hadis ya yi HOD hadis daga baya din na SIQS a legal a Kano yanzu kuma shine BBC ko Actin BC na al-Istiqama ya wallafa littafi akan a tahsinin wannan hadisin na firasa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ku guji tsinkaye da kirdado na mumini domin yana duba ne da hasken Allah to in Allah ya so mumini sai ya zama yadda ka san ba magana kamar yankan reza idan ya faɗa abu sai ka ga da wahala abin ya zama bai faru ba wannan duka abubuwan da na faɗa mafarki da ilham da firasa da at-tahdid da da wannan abubuwan da na faɗa da wasu makila da ban hararo su ba anan dukkan su Allah yakan zaɓe su ya kuma tattauna da mutane ta hanyar su amma duk cikin su wahayi ne kai yake tabbatar da shari'a sai dai kuma mafarkin annabawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafarkin annabawa gaskiya ne kuma ga shi na Qur'ani shi Annabi Isma'il ma da Annabi Ibrahim ne mafarki ta ya babana ka aikata abin da aka umarce ka kaga mafarkin ya zama umarni kenan aka bashi amma ba za ka zo a ilhama a maka kashafi ta hanyar ilhama akan cewa a je a kashe wani ba kawai ka zo ka ce a kashe wani Allah ya ce a kashe wani zai yiwu ba zai yiwu ba ko kuma a ce maka an ƙara abu kaza a cikin shari'a kawai ka gani a cikin mafarki kai abinda ibn al-qayyim ya faɗa ma da mutum za a zo ranar 29 ga watan sha'ban yawm shak a ko kuma ranar da ake kirda dan ganin wata sai ba a ganshi ba har ayi bacci ba a ganshi ba sai wani ya kwanta ya bayyana mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah a mafarki manzon Allah kuma ya ce masa jiya an ga wata wannan mafarkin ba zai zama hujjar da za a dau azumi ba saboda shari'a ta zo mana da hanyar ganin wata a ciki kuma babu fari an fahimta haka zalika da wani zai zo ya kwanta a cikin bacci ya mafarki kaddara ma sai ya ga Allah a mafarki sai Allah ya ce mishi tashi ka je ka yi abu kaza wannan abin da ya gani a mafarki idan akwai shi a shari'a in akwai shi a shari'ar musulunci to ba laifi bane ya tashi ya je wannan na ce ya ga Allah a mafarki kankat kenan dai aiko balle kuma a ce ya ga wani waliyi ko ya ga wani babban malami ko wani abu ko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki a ce masa je kai abu kaza idan wannan abin dama abu ne mai kyau akwai shi a shari'a to ba laifi sai ka je kai misali kamar mutum ya mafarki sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sama ya ce me yasa ba ka yin kiyamul layli ka tashi ka dinga kiyamul layl kullum wannan ya kamata ka tashi ka dinga kiyamul layl kullum kuma wannan kyakkyawan mafarki ne kuma Allah ne ya sanye ka sai ka mafarki ka ga manzo Allah sama yace ba ka yawan yi min salati ko ka dinga sanar da mutane su dinga yawan yi min salati to wannan dama akwai shi a shari'a amma yanzu mutum ya mafarki kawai sai yace ai ya ga manzo Allah sama manzo Allah sama yace masa lalle din ranar kaza ya dinga saka korayen kaya ranar kaza kuma isa bakaki ranar kaza kuma ya dafa abu kaza to wannan abun baya halatta ga mutum ya tashi sai bari ya dabbaka shi a matsayin shari'a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama isar da sako gaba daya kuma ya sanar da sahabbansa su kuma sun rike amana ba su yi wasa da amanan nan da Allah ya ba su ba to kuma in dai har manzon Allah ne i gaya maka to kenan wannan hanya za ta kai mutane aljanna to ashe kenan akwai abin da manzo Allah sama bai sanar ba kenan har sai bayan ya koma ga Allah sannan kai kuma izo isa na sheka idan aka shi al-ilmu ladunni akwai shi ibn al-qayyim Allah ya tsara rama yayi bayanin sa a cikin madarijus saliki baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda a ciki ya kawo shi a cikin manazil na ilimi kuma yayi bayanin saddaki daki bayanin da za a iya ganewa kuma a fahimta yake cewa فالدرجة الثالثة درجة أكو علم لدني أكوي علم لا يكرا علم لدني إسناده وجوده وإدراكه عيانه ونعته حكمه وليس بينه وبين الغيب حجاب وانا دوبان بياني نئذا فترانكو سيتي يشير القوم بالعلم اللدني إلى ما يحصل للعبد من غير واثقة شيء علم اللدني yana faruwa ne ga bawa ba tare da wasiƙa ta wahayi ba bal bil ilham min Allah Allah ne kawai yake wa bawa ilham ilhama wa ta'rifun minhu li abdihi Allah kuma ya sanar da bawansa shi kama hasala lil khadir alayhi salam bi ghairi wasifati Musa kamar yadda ya faru ga khadir ba tare da annabi Musa ya sanar da shi ba tare da cewa shine manzo qala ta'ala atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma yace wa farraqa bainar rahmati wal ilm ya bambanta tsakanin rahama da ilimi waja'alahuma min indihi wa min ladunhu ya sanya rahamar daga gare shi ne ilimin ma daga gare shi ne iz lam yanalhuma ala yadi basharin tunda khadir bai koyi ilimin da rahamar a wajen wani mutum ba wa kana min ladunhu akhassa wa aqraba min indihi da yace min ladunhu wannan ya fi tsukewa fiye da yace min ladunhu qala ta'ala izuwa ƙarshen abin da ya faɗa ibn qayyim to watakila su wa'annan malaman sun kalli wa'annan hanyoyin sai suka kafa hujja da wa'annan hanyoyin wajen ganin cewa khadir ba annabi bane waliyin Allah to amma inda zaka iya mayar musu da wannan zance shine zai yi a ce yana ba annabi ba ya tashi yayi aikin da ya saba wa shari'a saboda wani abu da ya hango wanda ba wahayi bane wannan karinar ita ce take da ƙarfin da ta sa malamai suka ce gaskiya don a rufe ƙofar ɓanna kawai wannan bawan Allah tunda akwai akwai karina da take nuna cewa rahama tana zuwa da ma'ana annabta mu bashi a matsayin annabta ne a matsayin raji wallahu a'lam to wannan ilmul ladunni din da shine ɗan bid'a suke kafa hujja akan zurfafawa game da abin da ya shafi ilimin shari'a da ilimin hakika sai ce shi ilimin shari'a ana sanin sa ne ta hanyar manzo da wahayi shi kuma ilimin hakika ana saninsa ne ta hanyar zuciya da take gana da Ubangiji kai tsaye wanda a yanzu Allah ya jarrabe mu da waɗansu kazaman mutane a wannan kara da suka fito suka ɗauki wannan tafarkin a matsayin tafarki na bauta da rayuwa wanda har suke ganin sun kai matsayin da za su allantar da kansu ma kuma su allantar da waɗansu hatta kai ma suna iya aikata ayyuka a zahiri wanda suka ci karo da shari'a wanda Allah ya gani muna gani a cikin kafofin sada zumunta abubuwan da suke bakanta mana rai wayanda mutane ne wanda idan ka dora su a sikeli na hankali ma tukunna ya kamata ka tuhumi hankalinsu ka tuhumi tsaftarsu ka tuhumi lafiyar kwakwalwarsu amma kuma suna kutsawa suna maganganu wayanda kuma sun jiyar da kunnuwanmu da zukatanmu maganganun da Allah ya sani ba mu taɓa jin ƙazantarsu ba hatta kafiran farko ma ba su taɓa faɗa irinsu kaga bude wannan kofar akan a ce walittaka tana iya yin wannan abun bada hanya ne da kofa ga waɗancan kazaman mutanen wajen isa zuwa ga wancan wancan muradin nasu mara kyau to shine abin da malamai suka faɗa wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilimi daga gare mu qala lahu musa sai annabi musa ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida yanzu ko bana bi ka ba domin ka sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar da kai rushdan na nutsuwa da shiriya to ana annabi Musa alaihi salam ya fassara abin da Khadir yake dauke da shi a matsayin shiriya wannan ma yana daga cikin qara'in da malamai suka yi amfani da su wajen cewa ba yadda zai annabi Musa ya nemi shiriya yana annabi in ba a wajen annabi ba jidda cewa an samu a cikin wasu daga cikin sufaye da suke ganin cewa akan iya samun waliyin da zai tsara annabi kamar yadda ya zo a cikin wata waka ta suke cewa maqamun nubuwwati fi barzakhin waiqar rasuli wa dunal wali idan aka ce maka ina maqamin annabawa yake a barzahu to waiqar rasul dan burbishin annabi dan saman a burbishin annabi wa dunal wali amma kuma bai kai waliyi ba waiƙar rasuli wa dunal wali to kaga kenan wali yana tsakatsakin annabi da manzo to wannan in dai har fassara haka take ya tabbata to tur da wannan zance kuma wannan taqawulun ne ala Allah kuma zandaka ce domin babu wanda Allah ya bawa ilimi da ya kai annabi na Allah domin Allah yana ganawa da annabawa ta hanyar mala'iku kuma annabawa ma'asumai ne wanda kuma duk ba annabi ba a magana ta gaskiya shine ba wani ma'asumi sai annabi qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara yace to lalle dai ba za ka iya jurewa da ni tare da ni ba domin za ka ta ganin wasu abubuwa da ni in na gani ba zan bari ba kai kuma ba za ka jure ba kuma ni ina da masaniya akan abin da isa nai kai kuma baka da masaniya akan abubuwan za ka yi amfani da iya abin da ka sani wanda Allah ya sanar da kai ka ce za ka yi min magana a kan abin da ni kuma Allah ya riga ya sanar da ni kafin in baka labari wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra ya za a yi abin da ilimin ka bai kewaye shi ba kuma ka iya hakuri akan sa bayan ya saba wa abin da ka sani a zahiri qala satajiduni insha Allah sabiran sai ce to zaka same ni mai juriya da ikon Allah anan ya ce insha Allah ta'alikan ba ta haƙiƙan ba domin insha Allah ana faɗarta ne ta hanyoyi biyu akwai sanda zaka faɗe ta kana da yakini akan abu kamar misali ka ce wanda duk ya mutu kamar kamar misali kamar kamar ka ce sayyidina Abubakar da sayyidina Umar insha Allah suna aljanna wannan kana ƙara tabbatar da abinda manzo Allah subhanahu ya faɗa kenan Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna amma insha Allah nan da ka faɗa ta haƙiƙan ne la ta'alikan an fahimta amma fa ka ce ina sa ran gobe insha Allah zan halarci makaranta to wannan ta'alikan ne akwai lokacin da bai kamata ka sa insha Allah ba kamar ka ce wanda duk ya koma zuwa ga Allah ba tare da laifi ba insha Allah Allah ba zai rubuta masa ba zai je tarar da alhaki a wajen Allah ba to kuma ai haka ne dama Allah ya riga ya faɗa kuma hakan ne haka Allah ya so shi yasa in manzo Allah kuma ya bada labarin cewa in an yi kaza za a yi kaza ko Qur'ani ya bada labarin in an yi kaza za a yi kaza to sai kuma aka tambaye ka akan abun in ka ce insha Allah to sai ka tsara da haƙiƙan la ta'alika kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya kansa da rama da azumi za a fita yaƙin yaƙar tatar ya bada fatawar cewa duk wani sojan musulunci ya karya azumi karya dau azumi saboda in kai azumi zaka sauke nauyin wajibcinka ne kai kadai amma kuma azumin zai sa ka jinwa jikinka ya rauni wannan kuma jihadin wajibci ne na kare al'umma da kare addini da haka ku aje wajibci naku na ku kadai ku yi wajibci na addinin Allah da jama'a baki daya kuma a dinga zuwa a motsa jiki sai wasu ya ce bayan ya tsaya yana kwamanda yana ba su kwaman ya ce in har muka je za mu ci nasara sai suka ce ala gafarta malam ka ce insha Allah ya ce ina in je mun tinkare su sai mun ci nasara aka ce ka ce insha Allah ya ƙara wani tasa ne ce insha Allah ta haƙiƙan la ta'alikan saboda yayi amfani da ayoyin cikin suratul anfal sharadan da Allah ya bayar kuma sun cika sharadan dan haka ya tabbatar da Allah ba zai musu ƙarya ba yasa ce insha Allah ta haƙiƙan la ta'alikan to idan ka faɗa abu ka ce insha Allah kuma kai iyayenka sai kuma abin ya zo bai faru ba ba za a zarge ka ba amma idan ka ɗauke ta ta zama wasa kamar irin ta 'yan siyasa kun san mu har wata insha Allah ce da mu a Kano ko ba haka bane har ma ta zama karin magana saboda an yi wani lokaci na siyasa wa 'yan siyasa ce insha Allah idan muka ci za mu yi muku famfan fura sai a yi insha Allah za mu yi muku kaza to duk wannan insha Allah insha Allah da aka tattara ta da aka zo aka ci ko ɗaya ba a yi ba to shi da in ka ce insha Allah ya ce insha Allah wani ba to in aka kana yin wannan to zai zama jarhi ne a kanka saboda ba a wasa da al'amarin ubangiji ba a wasa da lamarin ubangiji insha Allah nan in ka ce insha Allah zan yi abu kaza sai kuma baka yi abun ba to Allah zai maka uzuri in dai gazawa sai ta sakai kuma wannan insha Allah istisna'i ne na cewa in baka yi ba kar a zarge ka to abinda annabi Musa ya ce kenan ba wai alƙawari ya masa bare ka ce annabi Musa ya saba alƙawari satajiduni insha Allah sabiran wala a'ti laka amra kuma ko ba kuma annabi Musa yayi juriya ai tunda kai tsaye kaga an yi kisan kai baka tashi kai kan wanda ya kisan ba ai ko iya nan aka tsaya annabi Musa yayi hakuri sai dai hakurin da ake nufi anan shine wanda manzo Allah sama yace da annabi Musa ya jure da mun samu ilimi da yawa daga wajen wannan bawan Allah qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'ti laka amra qala fa in ittaba'tani yace to in dai har ka bi ni fala tasalni an shay'in karka tambaye ni komai in ka gana aikata shi in baka gane shi ba hatta uhdisa laka minhu dhikra hatta na fara samun maka da sabon labari akan abun sabanin wanda ka sani idan na gaya maka na ce gashi to sannan sai kai aiki da shi to anan za mu dakata ba dan bayanan sun kare ba sai dan lokaci ya cin mana da fata abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kuma an yi wannan a wajen